بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا فلا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا ولا علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا فرقه zan fara ne da isa ta ubangiji subhanahu wata'ala inda yake cewa wa rabbuka ya khaluqu ma yasha'u wa yakhtaru ma kana lahumul khiyara ubangiji shine yake halittar abin da iso bayan yayi halittar kuma a cikin sai zabi abin da iso kuma yayi masa kyautar da iso saboda haka a cikin halittarsa gabaki ɗaya sai ya zabi mutum ke fifita wanda an yarda cewa wajen masana idan duniyar da muke ciki yanzu duniyar da muke ciki yanzu da doron ƙasa da kogi da mutum da aljan da tsuntsu da dabba da itatuwa da duwatsu da za a cire su daga cikin ala ba ma za a ga alama ba saboda kankantar wannan duniya amma ubangiji su wani talar sai ya zaɓi na cikinta fifita su a kan komai a cikinsu ya aiko annabawa alaihi salatu wassalam da manzanni alaihi salatu wassalam to wannan zaɓe da ubangiji ya yi ya fifita mutum to shi nake so ne magana a kai da farko dai shi mutum ubangiji subhanahu wata'ala da ya tashi halittarsa sai da ya shela ya sanar da almalawul ala inni ja'ilun fil ardi khalifa wannan ilani da ubangiji yana nuna girman da mutum yake da shi sannan kuma a wajen sanarwar akwai koyar da mutum din in ya zo duniya yadda zai mulki ubangiji mai iko ne kuma duk abin da ya hukunta ya yi wula ma'aƙi ba da hukumihi amma saboda ya koya wa mutum yadda zai mulki sai ya sanar da mala'iku don ya ji ra'ayinsu inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka fito da ra'ayinsu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak duk da suka faɗi hujjojinsu su suke kaza dan adam zai zubi da jini zai fanna su suke tasbi suke tsarkake Allah to wani sai ba su amsa ce inni a'lamu ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba wannan ilanin ilmantar da mutum ne akan yadda zai mulki kai ya zama dictator Allah ya san komai kuma duk abin da ba abin da zai amma ya tambaye mala'iku ya gaya musu suka fito da ra'ayinsu kuma ya musu gyara don haka wannan shine hikima wato da yadda Allah ya girma dan adam kuma ya tinka kuma ya zo aka tsara yadda zai iya tafi da rayuwarsa an muka yadda da ni ƙur'ani ya ba mu labarin sarauniyar sabai lokacin da ta ga wannan takaddar ai kaga sai ta yi kiran majalisar zartarwa ta ce an jeho min takadda na ganta amma me ra'ayinku kawai sai suka ta suka tunzura lanu ulubu wata ma'ulu ba a sun shadid wal amru ilayhi fanzuri ma za ta raina kaga ta ji ra'ayinsu me suke so su yi ta yi komai sannan sai ta musu gyara ta ce inal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha waja'alu a'izzata ahliha azillata to sai ubangiji da kansa ya goyi da bayan ta yace wa kazalika yafa'aluna kazalika yafa'aluna wadda shi ne fi'ili masu ilimin nahau ya ɗaukan fuska hudu uku wannan ya fa'alo nan zai iya zama baya yanzu nan gaba shi kadai madi ne hali ne mustaqbal ne to na dan fita kaɗan amma na sun nuna mana ne kimar da mutum yake da ita to da aka halicci annabi adamu alaihi aka ba shi ilimi da abin da ya faru ya faru sannan aka fito da adamu duniya ibn qayyim al-jawziya yace sai Allah ya aiko da adamu alaihi salamu malaika jibrilu sai yace da shi abu uku ne amma adamu dai zai zaba alaihi salamu ba ai dai zaba biyu ba addini ilimi hankali sai adamu ya ce ko maka ce da ubangiji na zaɓi hankali sai jibril ya ce ka zaɓi duka saboda addini ba a iya gane shi a san hikimarsa da alherin ɗimbin alherin da yake ciki da irin rubutun arziki da allah isai da hankali haka ilimi ba a iya gane shi sai da hankali idan babu zurfin hankali karatu ɗan jangabo za a ba za a iya gane komai ba ko za a iya fito da komai ba saboda haka sai ya zaɓi hankali to kaga hankali yana da wani abu kenan da wata miza da alheri wanda ya bi famfanta ɗan adam da sauran abu amma shi mutum kuma duk abin da ka sani a duniya raga masa tana hannun ɗan adam wuta raga mata tana hannun ɗan adam zai sarrafa ta yadda yake so amma ran da ta kukuce masa to ta zama wani abu shi sa turawa suke da karin magana suna cewa good servant ba da master good servant ba da master lokacin da take hannunka sai ka kera kayan ado kayan kwalliya kayan aikace-aikace kayan fada sai ka yi dafa-dafan ka kai toye-toyen ka kai gashe-gashen ka duk da ita amma in ta fita daga hannu to kuma sai dai a sa ido sai kuma kururuwa ya za a ceto ranar nan ɗan adam shi ne da sarrafa ta iskan nan yana sarrafa ta ko yake su yanzu maganar da muke inda sun haɗa wata na'ura na tabbatar duk faɗin duniya ana iya ganin ta iska ce ɗan adam yake iya sarrafa komai ko wangiji ya bashi amma matsalar ɗan adam ba ya ɗaya ce tak zai sarrafa komai amma ban da kansa shi kansa ya fi ƙarfinsa shi sa ake cewa wane mutum ma'anarsa ke nan mutum wane mutum shi kansa ya fi ƙarfinsa in ka ga ya iya wani abu to sai dai wanda halitta shi zai masa jagora to a nan shari'a take shigowa in aka bar mutum da hankali ba abin da zai iya shi kaɗai to sai shari'a ta shiga ciki to sannan za ta saita hankalin ya zama mai amfani akwai wani bature wata mukaddima ta littafin ibn abul ala al-mududi da ya kawo shawani bature ne yake cewa we learn how to swim in the ocean like the fish mun san yadda za mu shiga cikin kogi mai ninkaya kamar yadda kifi yake yi sannan we learn how to fly in the sky like the bat mun sai da za mu tashi sararin samaniya mai shalallebu mai shawagi kamar yadda tsuntsu yake yi ba to we fail to learn how to live in us ko on us as a human being amma mun gaza mu san yadda za mu rayu a doron ƙasa a mazauninmu na mutane ba za a iya ba yau can yaƙi gobe can yaƙi jibi can yaƙi can wace fitina haka yake ta yi majalisar ɗinkin duniya ta zo ta haɗu ta zauna amma ba za ta iya komai ba saboda me saboda su an samu matsala biyu babu hankalin kuma babu shari'a domin karamin yaro in yi ga dan uwansa ya yi haddari jini na zuba mai zai kuka to haka duniya take ta yau ta manyan kasashe daina sai ga dan adam yana kuka yana cikin bala'i daɗi suke ji sai a tafi da sauri a kai wani taimako na halkan gana ana zuba masa abinci a shebur ana bashi kuma su suka da fitina to suna jin daɗin wannan saboda ba masu hankali ba irin hankalin da ake bukata in kuma ana so mu gane shi ne za a ɗauko ƙur'ani a nan izufi 60 mai rubutu falle-falle a ajiye shi iska ta ɗauke shi ta tarwatsa ka ɗaya ɗauko wanda bai san bihin ba a bakin arabiya ka ce mai da shi to haka majalisar yankin duniya ba abin da za ta yi wa duniya saboda ba su san mutum ba su kuma su san rayuwa ba in dai in sun iya in wannan ya iya gyara to za su iya gyara to wannan kenan dangane da shi mutum da irin baiwar da Allah ya masa sai an haɗa hankali da shari'a komai nasu yake tafiya daidai abinda zan komo kai shine shi mutum mus da wajen ɗabi'a ce yana da tagwaitakar ɗabi'a ruhun waje sadu jiki ne da kuma ruhi kowanne yana da bukata shi jiki yana da buƙatar abinci da abin sha ya rayu shi kuma ruhi yana da buƙatar ma'ali kyawawan ɗabi'u sai ya ɗaga yi martaba irin ta mala'iku sai aka saka mutum wayannan guda biyu aka ce ya rayu da su kuma ya saita su kada ɗaya ya rinjaye ɗaya sai kuma aka kawo shi doron ƙasa aka kuma ajiye shi sai zama mubtala jarraba shi za a yi na mulukun bilkairu wa sharfita zai jarraba shi kuma to jarrabawar da za a yi masa sai aka saka masa sha'awa akwai sha'awar abinci akwai sha'awar abin sha akwai sha'awar mallaka akwai sha'awar yin fice ka fito a sanka sannan kuma akwai sha'awar sha'awa ta ɗan namiji da ya mace fata da fata to yayin da aka sa mutum wannan to ubangiji kuma sai ya sa masa hankali in wannan sha'awar ta motsa kamar mazaunin zaki to shi kuma hankalin shi ne sasari zai rike ta to shi ne amfaninsa shi shi zai rike ta ya hana ta yin abin da take so ta yi ɓarna shi sa ake kiransa nuhuya yana ha sahibahu ɗan irtikabi ma yi humadu uwahu yana hana mai shi abinda ƙarshensa ba za a yaba ba za a ce Allah wajen ritir to ba zai bar mutum ya ba shi ne nuhuya jam'insa shi ne nuha to shi wannan hankali kibatun minallai lil insa abin da nake son fahimta kenan kyauta ce ta ubangiji subhanahu wata'ala yewa mutum da shi ne mutum ya bambanta da dabbobi da shi mace bambanta da dabbobi amma idan ba hankali da mutum da dabba da abu guda ɗaya ne yanzu misali in mutum yana da jaki zai ɗora masa kaya wani lokacin ya hau har in ya gama yana ɗan yin sako-sako wajen tafiyar sai dinga masa tsinke in ya je ya sauke kayan sai kuma ya kai shi turke ya ɗauko igiya ɗaure shi amma ba zai gudu ba ba zai saboda babu hankali tare da shi amma babu mutumin da za ka yi wa irin wannan ya dai zauna da kai tuban hankali da shi ɗan adam ya bambanta da sauran halittu sannan hankali da shi mutum yake gane alheri yake gane shari gane wannan alheri ne wannan shari da shi mutum yake gane abu mai amfani da abu mai cutarwa da shi mutum ke sanin wannan abin al'amarin ƙarshensa mai kyau ne ko kuma wani al'amarin ƙarshensa ba mai kyau ba ne da shi ne mutum yake gane masoyi da shi mutum yake gane muki sannan da shi ɗan adam yake yin tadbiri tsari da tanadi ya tanadi wannan ya tanadi wannan ya tanadi wannan don na buƙatar rayuwarsa to da shi ɗan adam yake yin wannan sannan shi hankali ado ne Allah ya wa ɗan adam da shi ɗan ɗasa shi yanzu kun ga adam da ake mana da hankali shi sa kuwa ke zaune a nan ake magana kuwa ke saurara ni kai na ina yin magana tana ba da ma'ana kuma kowa yana fahimtar wannan kyauta ce da kuma ado da Allah ya yi laƙaddar Allah da za a samu mutum da ya shigo nan wanda ya samu taɓin hankali me zai biyo baya in ya shigo sai rikita gurin gaba da iko ikonsa zai ta yin abubuwa ita yin abubuwa an ce mahaukaci ne aka yi masa magani aka ce ya samu sauki shi kenan yan uwansa suna manna sai aka ce masa to aka je gida daga asibiti me kake so a yi maka na abinci sai ce kashi da dimi sai aka ce abu ya ɓaci da ya warkewa sai mai da shi ruwa to kaga hankali amfanin sake ado ne allah ya waɗan adam da shi sannan kuma takalifi allah ya ce ka yi kar ka yi sai a kansa yake a kansa aka ɗora in babu shi takalifi ya faɗi yaro an bai riga ya mallaki hankali ba duk abin da zai sai dai ba dangarci in kuma hankalin ya sarwanta shi ma takalifin ya sauka to wannan shine abu na farko dangane da hankali da irin muhimmancinsa a wurin mutum to sai mu komo kuma kan ita shari'a ita shari'a abubuwa ne wanda suke a dunkule masu yawa na hukunce-hukunce akwai umarni akwai hani a cikin umarnin akwai na halacci akwai na mustahabanci da makamantansu ga sunan birjik a ciki hannun ma haka to amma ita shari'a tana da buri da take so ta cimma wannan buri da take so ta cimma guda uku ne ɗaya shine tahrirul aqali ta ce hankali in ya saitu duk abin da kake so dan adam ya sai ba ta mamaki sai ya zarta tunaninka na biyu shine islahul fardi nafsiyan wa khulqiyan a gyara mutum a tunaninsa a gyara mutum a halayensa na dabi'a shi kuma da haka aka shirfanta ibadu na uku islahul mujtama gyara zaman tare na mutane a tsara su zama rayuwa suke ta mutane ba irin ta dabbobi ba to musulunci wayannan abubuwan shari'arsa su take so a cimma kai a mazauninka na mutum hankalinka an saita shi hankalinka an tsabtace shi hankalinka an tace shi an hana ka tafiya da ka an dire ka kana tafiya da kafa to sannan kana da halaye kana da tunani to shi ma kuma ka shar'anta ibada wacce za ta saita ka ka zo mai daɗin zama mai amfani ka cimma burin da aka halitto ka a kansa sannan kuma ka amfani waɗansu hawan da za su zo nan gaba sannan zaman tare shi kuma karafkiya ce saboda karo na masalihu wannan ga burinsa wannan ga burinsa wannan ga burinsa idan shari'a ba ta shiga ciki ba to wanda ya kone ƙarfi sai zalunce shi sai dai wani ya zauna cikin tashin hankali to don haka ita shari'ar musulunci abin na farko na borinta shine tarirul akali ta ce hankali amma da game min rike takalidi wal khurafat za ta cire mutum daga wato takalidi a amma kwaikwayo da ya ga abu kawai sai ya dauka ya tafi ya je ce kamar yadda buri yake yi har san kana so ka kori buri a guri sai ka je ka samo butar dama guda biyu ɗaya sai ka niƙe barkono tas sai ka cika ɗaya kuma ba kuma ya ciki burirka suna gefe suna kallon ka sai ka ɗauko mara barkonan sai ka ɗaga ka sai ka leƙa sai ka ɓoye ta sai ka aje mai barkonan da ya zo zai ɗauka da sai zuba kansa to din mai takalidi haka yake in dai ba Allah ne yake shi ba zai yi takalidi ya kama wani abu wanda ba daidai ba sai ya tafi to ana so a hana mutum wannan da baibayi ne da karkiya da dan adam baya ci gaba muddar akwai takalidi tare da shi baya bincika komai kawai da an zo inna rada da kawai karba zai idan sa a rufe sannan abu izo masa bai gane ba kawai ya bi shi yasa shi hankali a kawakuwa biyu yake tsayawa daya Allah ce la taqafu ma laysa laka bihi ilm karka ba abinda baka da masaniya duk bakon abu in ya shigo karka karba sai ka zauna kai masa nazari ka bincika shi cikin sa da bayan sa kaga alherin sa sannan ka karba in babu ka watsar da shi shine hankali amma duk abin da ya shigo maka sabo haka kurin nan ya zama yayin gari ka karba to hankali bai amfani ba kuma sai ta hankali ba sai kuma abin da ka zo ka tarar ana kafin ka zo shine ta galibi ka zo ka tara iya da kakanni suna tafiya sai ka duba shi kar ka zama inna wajena aba ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun shi ma an karkade hankali daga wannan ba a yadda yazo ya tara ana abu ya karba ba sai ya bincika shi ya ga wanene menene mai kyau a ciki sai ya karba menene mara kyau sai ya watsar da shi saboda shi musulunci dinu sauratin wankila diddu ba'da diba'in nasil fasid shi ba saura bace irin wanda ake ta revolution musulunci ba revolution revolution ya zo da fari da baki da danye da bushashe da kore da ja duk kone su je kaf kaf sannan ya ce dauko daga farko kuma ya iya daura akan foundation ba mai kyau ba shi musulunci in ya zo tsake kalla abu in ya kalle shi sai ya duba ya ga wanne ne daidai sai ya tsaure shi ce a ci gaba wanne ne ba daidai ba sai a watsar da shi ko auratayya ka duba kamar nan na Aisha radiyallahu anha ta faɗa shi akwai nikahul istibza akwai nikahul akhda akwai akwai nikahul shigari sannan akwai wannan auren da muke yi lokacin musulunci ya zo tar da su gaba daya kaga sai rushe nikahul istibza wanda mutum zai dauki matar sai ba da ita aro ga wani dan ya je sadu da ita ta samu ciki da da ita ta haifar masa wani garake ke da yake so musulunci ce wannan ita ba a bukatarsa nikahul akhdan mace ita kadai za ta yi rumfa ta saka tuta kowa ya zo tana da maza daga mutum uku zuwa mutum tara ko ne mijinta ne in ta haihu sai ta zaɓa ta darje ta ce wannan ɗan wane ne a cikinsu sai ƙafa ta zo ta tabbatar musulunci ta daune ce wannan shi ma ita fi nikahun shigari shi ne auren mun ale irin yadda da muke a hausa na kudin shara ko ni sunan kakanka ne kai ma sunan kakana ne don haka ne ba zan baka kudin shara ba kai ma ba za ka ba ne sai ce mun yi mun ale to su ma haka suke yi sai wannan ya aura wannan yasa shi ma aura masa shi kenan ba sadaki a shi ne sharafi musulunci ce tafi to ɗaurin aure irin wanda ake na yadda a yi siga sami ijabi da kabuli da shaidu a ba da sadaki musulunci sai ya bashi to shi musulunci akan haka yake da abin da ya zo ya tarar sai an duba mai kyau a karɓa mara kyau a watsar da shi to sannan wannan tsarkake hankalin da yi ya cire masa karkiya ta hurafa almara da camfe-camfe wanda ake yi a ce in an ji mujiya ce kuka shi kenan wai kukan nata iri biyu ne akwai dum-dum-dum akwai kuma biskwi in ta ce dum-dum-dum wai mutuwa za a yi sai gana jibanta da bakin wuta wai ta tashi wannan kwarafa ce kuma canfi ne in aka ji ta ce biskwi kuma haihuwa za a yi in mutum ya fito da safe zai tafi wata harkarsa yana ganin makaho sai kama zage-zage mayagun makafi ba gaira ba dalili masu naci safiya ma ba kwabarin mutane sai ya fasa tafiyar ba alheri a ciki in yi ga kuturu kuma har sadaka zai ba shi yana manna tafiya tana da alheri to dai irin waɗannan an musulunci ce duk a cire su da irin su kabiru banu lahabi su kuma irin masu tsatsuba a zo da yara daman gari ke shiga kabiru banu lahabi ta ce iza kala lahabiyun kaza kaza kaza zai bi gari a dinga taro masa yara sai kallo wanda ce wannan zai zama kaza nan gaba wannan zai zama kaza nan gaba da ce a almustaqbal biyadillahi ba wani wanda ya san wani abu na irin wannan to musulunci da ya tashi rushe wa'annan gaba daya da tsafe-tsafe da ganin cewa ba za a samu wata nasara ba sai an yi tsafi sai an samu kasanki na mahaukaciya ko sai an samu kesan mahaukaciya ko sai mutum ya zina da mahaukaciya ko sai an samu kaza wai sannan za a cimma wani buri duk musulunci ta mata ina ya cire wa'annan gaba ke daya shine an ɗarike tauhid tauhidi da shi ya cire wannan kaf wal imani billahi wahda ba da gaskiya da Allah shi kadai saboda me saboda shine khaliqu kulli shay'in mahallicin komai yau in ka tattara alam kaf da mutum da aljanna tsuntsu da dabba da mala'iku kaf ba wanda ya sai samu da kwaye gero guda daya ba wanda ya isa sai Allah shi kadai sannan biye da his imamul umur duk abin da ka sani yana hannunsa shine ce tabarakal ladzi biye da ilmul wa ala kulli shay'in qadir shine mai iko akan komai duk abin da ka sani shi musulunci ya tsara shi cewa da tauhidin nan za ka tsaya ka riƙe Allah shi kaɗai shi ne ya halitta kuma shi ne ya alaman halaka ya san abin da ya halitta da duk abin da zai maka zai inganta ka to shi ya sani wanda zai lalata ka shi ne ya sani wanda zai kawo ci gabanka shi ne ya sani saboda ka shi za ka miƙawa al'amarinka gabaki ɗaya ba ka da ta cewa sai abin da ya tsara maka sai abin da ya ce maka ka yi kawai shi za ka yi abin da ya ce ka bari shi za ka bari to da musulunci ya zo ya yi wa'annan abubuwa ya saita hankali cewa allah ɗaya shi za a bi to wujidan na mutum akwai datti iri-iri a cikinsu to sai ya dinga bin su ɗaya bayan ɗaya shari'a tana ciccire su ƙur'ani yana tabin wujidan ɗin yana ciccirewa shi abin nan na wujidan na mutum ubangiji subhanahu wata'ala abu da fara yi na farko na tarirar wujidani shine ya raba mutum da bautar wani komi sai allah shi kaɗai ya kuma hana mutum ya rankwafa ya risina wa wani sai Allah shi kaɗai sannan babu wani wanda yake da iko akan wani sai Allah shi kaɗai babu wanda a hannunsa mutuwa kore yake sai Allah shi kaɗai babu wanda arziki da talauci yake hannunsa sai Allah shi kaɗai ba wanda ya mallaki amfani ko cutatarwa ga wani sai Allah shi kaɗai to musulunci wannan ya tahriyar na wujudan ɗan mutum a cire maka komai shi sa annabi alaihi salam ya ɗauki abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma ya fitar shi a raƙumi ya ce da shi ya gula inni uallimuka kalimatin zan sanar da kai wasu kalmomi sai ce ihfazillah ya hafazka shi ya Allah ma'alaba to mu'amala da shi buki ci sai kayi sannan zai in baka yi ba zai ba ihfazillah kiyaye Allah yace ikaza ikaza kayi barkaza barkaza bari to sai kare ka shi ne ka'ida ta farko ta ma'amala da ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai ya sake cewa da shi izasta anta fasta in billah duk abin da yake ba abu irin ne rubuwa kamar ce dala mai gwamnan littafin can to ba irin wannan ba wacce taɓa haihuwa ba ko namiji a ce za a je a roƙi teku ta ba shi haihuwa ko a je wani guri a yi wani abu ko ya ba shi haifa to ban da wani ko mutum yana so ya kudi sai a ce sai ya je ya samu kaza na mahaukaciya ko ya samu kaza an yi wannan ko ya je ya samu wata koriyar akuya ko koriyar tinkiya da ita za a haɗa masa a yi to shi sai mutane sai aka ta tafiya a yanzu in aka ce abu ya taso aka ce a yi addu'a wadda ta shari'a ta ce sai a ganta a banza in ɗan tsatsuwa ya zo ya shani ina da wani abina na rantsatse na kakana a je a samu jakuna baƙaƙe sai ka jaci wai shi ne zai iya wani abu a je a haukan tsoro a yanka kura jinin ya zubo ta indararo to yanzu a ci zaɓe yanzu a yi kaza yanzu a hau mukami iri kaza to ba wanda wanda ta ce izasta anta fasta in billah to wani za ka nemi taimako shi ne komai yake hannunsa da abinda kake takama ko kake so za ka yi sai yaya kisa ce la ta kulan da lishayin da ne fa'ilun zalika gadan ila an ya sha Allah sai in sha Allah domin ba ka da komai a hannunka da yawa mutum zai alkawari ce gobe zan yi kaza daidai lokacin da za a shi yana gabari ko kuma abin da ya mallaka zai yin sai Allah ya cinca ba shi da shi kuma ba abin da zai yi ko kuma dalilin da ya sa za a yi sai cire dalilin in kauna ce sai ƙiyayya ta shiga in ƙiyayya ce sai kauna ta shiga duk a hannunsa yake to saboda haka da gurinsa ake neman taimako wa idza sa'alta fasalillah in ka tashi roƙo to roƙi ubangiji subhanahu wataala sai ya maka sannan kuma ya alƙawari in ka roƙe shi zai amsa maka idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a to musan ce cusa mana wannan wujidanin ka an cire masa wannan tsatsa an dansa masa kauna tsakaninsa da Allah da kuma bin ubangiji subhanahu wata'ala sannan idza azamta fa tawakkal 'ala Allah Allah da shi zaka dogara ko me zaka yi saboda me saboda yafi kowa saninka saboda yafi kowa karfi ya fi kuma kowa kusa da kai ya fi kuma kowa tausayinka sau da in kana neman dogaro to sai ka dogara da mai ƙarfi kuma ka dogara da mai ƙaunarka ka dogara da wanda ya san abin da kake ci ka dogara da wanda yake kusa da kai to don haka musulunci ya cire wa'yancan idasa wa ɗan adam wannan tsatsar an cire ta to sannan annabi alaihi ya ce da shi wa alam أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك kasani in halitta ta haɗu kaf da mutum da aljan da tsuntsu da dabba da mala'ika dukkaninsu suka haɗa kai guri ɗaya a kansa sa wani abu mai amfani daidai da kwaye zarra ya same ka sun yi tsararo in ka ga wannan abin ya same ka wallahi sun Allah ne rubuta maka haka in suka hada kansu cutatar da kai ba cutar za ta same ka sai in shi ya rubuta maka sai ce wa alam annama asabaka lam yakul yukadaka kuma ahdaka lam yakul yusibaka rufi'atil aqlam wa jaffatis sawu da abin da ya same ka ba zai kuskure ka ba abin da ya kuskure ka kuma ba zai same ka ba an ɗauke alƙalama sun gama rubuta takardar ta gushe daga hankali ya setu wujidan an cire masa tsatsa mutum ya zama ɗa ya zama bawa na Allah ba na wani ba shi sa sabon annabi alisan waje inda suka je kai musulunci sukan ce da mutanen ƙasar Allahu ibta asana linukhrijan nasa min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibadi ومن ديك الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن ظلم الأديان إلى أدل القرآن to da wannan suke tafiya je su karkaɗe a cire a saita mutane to bayan ƙur'ani ya tsarkake ɗan wujidani na mutum daga wannan cewa ba wanda yake iya mallakar wa kansa amfani ko cuta balle wani to sai kuma ce akwai wani abu ne wata tsatsa da ɗan ana yake fama da ita in ba a raba shi da ita ba hankalinsa ba zai amfani ba zai zama matsoraci shi ne tsoron mutuwa shi ma sai ubangiji ce ma kane da nafsin an ta muta illa bi izinin lahi kitaban mu'ajjala ba wanda zai mutu sai abinda allah rubuta masa na ajali kuma la yastakiru na sa'atan wa la yastaqdimuna ba za a kara ba za a rage ba shi sa sai na ali radiyallahu anhu ce ayyu mai akirru yawon makwajira au yawon gudir a rane kuna guda biyu ne da wadda aka rubuta mutuwa ta da wadda ba a rubuta ba wace zan gujewa shi yasa duk inda aran gama take kawai zai shiga so ya san ba ran da zai tafi sai da aka rubuta saboda haka shi ma sai mutum ya cire wannan cewa ba ran da zai mutu da sauran kwanansa sai kwanansa ya kare abin da aka rubuta a shi ne zai mutu shi yasa shi guramar lukani a cikin jauhar tattawar ke cewa mai yutun bi umrihi man yuqtalu wa ghayru hadha batilul lahi qubul wanda duk ya mutu ko kashe shi akai to da ajalin ya mutu amma ba wani ne ya kashe shi kwanan sa bai kare ba illa tabi'at na wannan tana wayan sa shari'a sannan bayan mutum ya kubuta daga wannan to sai kuma tsoron arziki zai dinga jin wata kila ba zai iya kaza ba ba zai iya kaza ba ba zai iya kaza ba ko kaza zai tarayya da shi su yana ɗarɗar a wajen abin da zai ɗauka a baya to shi ma sai aka cire wannan daga ciki a cikin ƙur'ani ubangiji su wanta laki cewa ka ayyamin da bace la ta hamilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum duk dabbobin da kake gani suna ta ba sa daukan arziki Allah ne yake arzuta su kuma ya arzuta ku a hadisi kuma annabi alaihi salamu yana cewa inna ahadakum yajma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nadfa suma yakuna alaqatan misla zalik suma yakuna budgatan misla zalik suma yursalu ilayhi al-malak fa yanfukhu fihi ar-ruha wa yumaru bi arba'i kalimatin bi katabi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyina aw sa'id saboda ka arziki tun mutum yana ciki a kwana arba'in aka samu la'akayar wuta arziki numfashin da mutum zai da iskar da zai shaka da abin da zai ci da abin da zai gani da yadda zai taka da abin da zai mallaka kaf an gama canme shi an taske shi babu daɗi babu rage shi sa da za a yi yakin badar annaba alaihissalam ya gaya wa sahabbai ruwanullahi alaihi alkafi kalbi arruhul amin annaha lan tamuta nafsun fata tastakamila aqsa rizqiha ittaqullaha wa ajmilu fi talab ku tsora Allah ku kyautata nema karka nema arziki ta barauniyar hanya ba za ka samu sama da abin da aka rubuta maka ba illa za ka gamu da baka takarda a kiyama ta hana ka kwanciya ko ta hana ka shiga gudan tsira to shi ma an yi wannan yanzu nan kafin na wuce shi talauci ce dan ne yake tsora shi a shaidanu ya idukumul faqara wa yamurkum bil fahsha yanzu wata fitina ta shigo wa duniya shi ita ce mutum yana zaune da arzikinsa da komai sai yi kwantena ta sama da biliyan amma yana jin tsoron biyan kudin makarantar yara ana son haihu saboda yara na ana ba su kudin makaranta kikina an shiga kayyade iyali kaga wancan yaran waɗanda yake ciki ba zai ci naka ba zai ci na ƙwasar ba zai ci na kowa ba a duniya an rubuta nasa ubangiji ba wanda zai zuna sai masa package package yake kowa to da ka kodede da kwaye zarra ta wani ba zai shiga san haka annabi alaihi ke tamamin yawmi yasbihu al-ibadu fihi illa wa malakani yanzilani ahaduhuma yaqulu allahumma adimu fiqan khalafa wal akhar yaqulu allahumma adimu sikan talafa ko yau mala'iku guda biyu sun sauko ɗaya yana ce Allah din mai ciyarwa ka ba shi musaya wacce ta fita gona ita gona kwaya ɗaya za ka shuka sai ta fito da zanganiya bakwai wacce zanganiya ta ɗauka da guda ɗari a cikinta ka ga maka musaya to Allah tasa ta fi haka yanzu mala'ikan a yanzu yana nan yana yi kamar yadda muke numfashi shi kuma ɗayan yana ce wanda ya rike hannunsa baya bayarwa Allah ka ɗora masa asa to kaga ashe duk ɗan da ka haifa ko su nawa ne arzikinsa daban naka daban ba za su shiga naka ba za ka shiga nasu ba sannan kuma ciyar wadda kake musu kun na addu'ar wannan mala'ikan za ta dinga samu sannan annabi alaihi salam ma yanzu kwanin hawa yace inna ma turzaquna bi du'afaikum an ne muku arziki ta sanadin raunanan da suke karkashin ku da su Allah yake kallo yake muku arziki to sai aka jeho tsoron talauci da tsoron ciyarwa mutane ba sa son wannan saboda haka musulunci ya yarda cewa wannan karkiya ce in akwai ta hankali ba zai aiki ba yanzu na da an jeho maka wannan sai ya dauke ka shikenan sai a farauce ka shi yasa wani bawan Allah ke cewa idza taza za imanul abdi sara saidan sahalan li kulli shar inda imani ya rauna da tabbatin zai zama angalala duk wanda zai kada shi ko sai kada shi kenan ya kada masa ganye sai ya tafi to musulunci bayan ya karkada wannan tsoron na talauci to sai kuma na matsayi mukami shi ma mulki ne shugaban ƙasa ne gwamna ne ɗan majalisa ne shugaban kamar hukuma ne minista za a yi masa ne kwamishina za a yi masa me za a yi shi ma karka nema hannun kowa Allah ce ƙulin lahumma malikal mulki tutil mulka man tasha watan zikul mulka min man tasha wato izzu man tasha wato zillu man tasha ubidikal khair innaka ala kulli shay'in qadir in dai mulki ne mai shi Allah shi ke ba da shi ga wanda iso shi ke fizge shi da ƙarfi daga wanda iso shi ke daga ƙadarin wanda ya so yake kuma ƙasanta wanda iso alheri yana kudura ubangiji subhanahu wata'ala ko mai iko ne akan komai saboda haka in an zo ba wanda zai firgita ka wanda zai iya samun mulki sai in Allah ne ya bashi in kuma ya bashi jarraba shi yake yi ya ga me zai yi fa yanzu da kai fata amalu shin zai sakandanta yayi irin ta namurudu alamtar ilalazi hajji ibrahim an ataku lahul mulka mai kun ya gane cewa ni'ima aka masa ya kuma yadda da wanda ya masa ni'imar kuma ya gode wanda ya yamar a wasu ya sa shi kuma ya fandare ya girman kai kuma ya ci gaba da zalunci da duk wanda aka ba mulki wannan aka yi masa a gwada shi a gani mai zai in yi adalci ya ci in yi zalunci shi kenan ya tafi umu ko hawiya ko ba mai karɓarsa sannan wata matsalar ta mulki kuma idan ka hau duk al'umma take ƙarƙashinka abinda kai kai kadai ko mai kai ba za a tambayi kowa a ciki ba kai kuma dole suke ƙarƙashin ka ko sun kai miliyan nawa in dai ma'aikatan ka ne duk abinda suka kai za a tambaya gobe ya kai za a tambaya in kiyama ta tashi sai a yi ta mai makamatul hariri ya ce adyau min faka ilfala irin wannan wato ganga daji in kyamata sai faka wulakanta a filin alkiyama kuma an yi ba Allah shi kenan a cikin inuwa al'arshi ma zai zaune in yi adalci don aka raba mutum da wannan to da saurari na aka ba ne bai tsarkaku ba za a iya kada hankalinsa zai iya kiɗima idawa in yi doma watakila kiɗima shi kuma alƙemul istima'iyya alƙemul istima'iyya wato matsayi na rayuwar mutane na cikin al'umma da alfarma da suke da ita na tarin dukiya da kuma ni dan wane ne kuma na da 'ya'ya kamar yadda muhallabi yake takama yana da 'ya'yaye su 300 dukkanin su jarumai ne shi yasa zamanin bani umayya shi muhallabi da ya dinga mulki aka yi tarjima da shi da alhajjaju ya jaji in ka isa kai wani ne ni ubana mu ɗari uku ya haifa kuma dukkanin su jarumai ne iri na da shi dinga takama ya dinga wahal da kansa yana wahal da hajjaji to dan adam yana takama da wannan yawan yaya ko kuma takama da yawan dukiya in ya zo sai karuniya ta kama shi karuniya ce ina ma'utitu ala ilmi indi kawai ilimi na ne da basira ta ya tara mun dukiya to sai dan adam ya zama yana jin nauyi idan ya game abin hannu sai kuma idan ga gaskanta da kai na sun sinkewa in abin da ba na gaskiya bane sai ya yadda a irin wannan ne mutum fadancinsa ya kai ubangidansa na zaune ko bismillah baya barin sai in zai tashi daga zaune yana zaune in yi haka sai na kusa ba fada ya ce bismillah wai shi ba sai yayi ba ma bismillah to idan aka zo abu ba gaskiya ba ne don saboda yana da kuɗi ya ɗauko ruwan fatanya don goyi dinga kwakwafa su yana cewa kaga wannan duk gara ta kama mu ta alhaji ai garar zamani ce sun fi san bata ce ai garar zamani ce to irin wannan shi ne kaskanci da ɗan adam yake sa kansa a ciki idan yana kallon ƙimar wa'ancan abubuwan ba tare da ya kalle su da Allah yanda Allah yake so a kalle su ba to zai wulakanta kansa kuma hankalinsa ba zai amfani ba zai zama binon koda abinda zai zama kenan saboda haka ubangiji subhanahu wataala sai ya nuna mana cewa inna akramakum indallahi atqakum wanda yafi tsoron Allah shine mai daraja yafi kima a gurin ubangiji shine kuma yafi kima a komai ma sannan kuma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inda na zulfa yawan dukiyar ku da ƴaƴan ku ba su ne suke kusanta ku gare da ba sai wanda ya imani ya aiki na gari to wanda ya imani ne aiki na gari to wannan shine wanda ubangiji subhanahu wataala ya lahum jazaa'u du'fi suna da sakamako na rubanyawa an azo a ƙarshe fil gurfati aminu za zama cikin manyan katangu na aljanna da benaye suna cikin aminci abinda za su rayu kenan saboda haka tarin dukiya da 'ya'ya kar ya firgita ka Allah ake so a bi kuma wannan abun ba zai maka amfani ba sai dai in ka bi Allah in ka ɗora 'ya'yan akan abin da Allah yake so su yi maka amfani in saka ka saka dukiya inda Allah yake so ta maka amfani in kuma ka ce wani abu za ka yi na son zuciya shi kenan shi ma ba za ta yi maka amfani ba don aka samu mutum ya kubuta daga wannan har yanzu da saurin na akaba saurin na akaba yana da wa'in sabuwa guda takwas wanda za su yi masa karkiya su raunana shi ya kasa yin wani abu to wani ya tattara su ce kuli in kana abu uku wa abu na uku wa ihiwanaku wa azuwajiku wa ashirataku wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratu wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Allah ya tattara abu takwas wanda a ɗabi'a ɗan adam ba makawa yana san su amma ba a ce kare so su ba amma kada san su ya haura abu uku da iyaye da 'ya'ya da 'yan uwa da mata na aure in matan aure mazajensu na aure da kuma jama'ar mutum ko dangi da dukiya da hanyoyin da yake bi sana'o'insu dukiyarsu shigo da ƙasar da aka haife shi a ciki da sa su a tafin sikeli idan nauyin takwas ya haura nauyin uku to mutum fasiki ne wannan zai iya sa shi samu matsala in mutum karanta miftahu daris sa'adati da ibn qayyim al-jawziya ya lissafa abubuwa guda goma da suka hana mutane shiga musulunci zamanin annabi alaihi wannan yana daga ciki sai hankalin ya rufe ga alheri sai dinga kallon wancan ba zai dai karba ba saboda haka sai mutum ya kubuta daga wayannan gabaki daya to sannan ne hankalinsa ya saito za a iya dogaro da shi a komai kuma ɗaishi ba zai dinga samun ba sai dai abinda ba a rasa ba to wannan shi ne hadafi na farko na shari'a sai hadafi na biyu shi ne islahul farji nafsiyan wa hulkiya a saita ka a tunaninka a saita ka a halayenka shi kuma a kuma su fuskantar da kai zuwa alkhairi da isani da kuma abin da yake wajibinka sai kuma a dora ka ta hanyar ibada ibada ita ce za ta saita ka ana kada borace-boracenka da sha'awa-sha'awanka su sa ka ka zarce ka bar wajibin da aka dora maka ka shiga wani guri ka yi dawa kuma ka yi bima bayan ka yi dawa sa ka dora maka ibada a ciki ibada ai kaga akwai alola in ka zo yin alola ai bayan da kake so zaka sai inda aka tsara maka kuma zaka yi ta kai kadai amma in abin da zai warware ta warware ba zaka fita kai sallah da ita ba so ake a tarbiyyance ka hankalinka da ɗabi'unka wanda zaka iya rike amana sai ka je ka sake sai mutum ya alola so uku so hudu tana warware amma ba zai da sallah da ita ba ko liman yana cikin sallah an tura sai ga ya jawo wani ya fita to sannan sallah ita ma ga ta nan ga ga ga ga lokatai da aka ajiye ga shurut da aka ajiye nata duk wayannan gabaki ɗin ka tattara su da harakatu motsi da miƙewa da zama da tashi da karatu da ake yi da azkar da ake yi da kuma alƙibla da ake fuskanta dukkaninsu ba kawai ana nufin kai ba ne babu ma'ana su ake ka tattara kulliya ka gabaki ɗaya ta fuskanci mahalicinka subhanahu wata'ala abinda ake so a dasa maka shine aqidar as-sawab wal iqab ana baka lada kuma zai maka hukuma in kana ibada ka san akwai wannan an nuna maka akwai ranar hisabi za a zo da wayannan abubuwan ai maka hisabi a kansu abinda kake ta tsoro a rayuwarka ka samu kusuri akan abin da ka dora maka wannan shine manufa ta biyu ta shari'ar musulunci dangane da dan adam in kayi alola in kayi sallah in kayi azumi duk abin da kake so iya kokarin da kake yi kai yanda ake so ka kwatanta kuma gudu kake a samu ka takaita akan abin da ake so din kai kuma kai shi da amana shi yasa annabi alaihi wasallam bifi yawan duk ibadu in za a yi sai ya mana sai ya mana wani kaimi guda daya yace salli salatan muwaddi ki sallame ban kwana in zalla za ka yi ta ban kwana ka zo za ka yi sallar asuba kana jin daga ita ba za ka ƙara ba za a samu tsoron allah ciki za a sami nutsuwa a ciki za a samu kiyayewa a ciki komai haka ake tura mu azumin nan da izo sai mun ɗauke shi siyamin mawadde azumin mai ban kwana wataƙila daga shi ba za mu sake ba to haka za mu yi ƙoƙarin ƙiyamar laili sasanta tsakanin mutane sadaka karatun alƙur'ani azkaru tasbi istighfari za a yi ta yi irin watakila ba za a ƙara haka da ya je hajjin ban kwana alaihissalam sai da ya faɗakar da musulmi a kan wani da ya hau kan tsaya wajen wajen arfa da ya zo hudu ba haka sai ce ayyuhan nas isma'u minni fa inni la adri la alli la alqakum wa da ami haza sako ya bayar dukkanin su kwashe ki shiga taitaye sa kowa ya kade kunnan sa kowa ya shirya duk abin da zai faɗa ya dauka dan wuta kila bada ba za sake ganin sa amma ba dan wannan wani zai bari wani abu ya tafi da shi ba zai ci ba to wannan shine abin da ita shari'a ta shimfiɗa mu dinga jin wannan a ranmu za a ba mu lada za a yi kaza duk abin da za ka yi kaza a kan wannan kake tafiya to sai na uku shine islahul mujtama zaman tare akwai karo da karafkiya na bukatu wannan yana son ya kaza wannan yana son ya kaza wannan yana so ya kaza wannan ya so ya kaza to dai sai shari'a ta yi tsari wanda za a samu da al'amnul am security na kasar gaba daya wani ba zai cuci wani ba wata fitina ba za ta tashi ba wani ba zai zo hanyar da ake wuce juye kasa ba ku zo ku kasa wucewa hanya ta kowa ce wani ba zai zo wani guri ya tattare ba akwai wani baban mu Allah ji kansa yake cewa Kano ta kai matsayin da idan kun tsaya da aminin ka kuna gaisawa sai wani shiga karkashin ino ku fara kasa tumatiri saboda wannan ba in ba shari'a bace ta tsara to ba zai yi ba kana cewa ya shiga hurumi na sai ce kai masa hassan ka ne masa ganin yashi sai gaba ta shiga da naka dangin da nasa amma in shari'a ta ginda ya abu kaza ba za a yi ba a guri kaza kaza ba za a yi ba a guri kaza to ba ruwanka sai abu ya tafi daidai sannan dukkan wani abu da za a yi na rayuwa wanda za a kare mutuncin mutane a kare 'yancinsu to shari'a za ta zo da cashin kuɗa wannan da yake ba tsawaita zan yi ba alhukukul madaniya abinda ya shafa harka auratayya a wali shaksiya haƙƙin mace haƙƙin miji haƙƙin 'ya'ya duk tashin kuɗa su sannan abubuwan da ya shafi saye da sayarwa tashin kuɗa su su alhukukul duwaliya abinda za a yi da wata ƙasa da wata ƙasa tashin kuɗa su shi ma ra'isul daula siyasatul umma shi ma an tsara an ba shi abin da zai yi kowanne a cikin hurumin da aka ba shi zai bai isa ya fitar ga wannan hurumin ba so da ka shara ita ce komai da komai ita ce take da haimana ita ce take saita hankali take komai saboda haka annabi alaihi salam saboda shi zo da shari'ar Allah ya ba shi kamala ta komai tamma ma'anahu wa suratu shi yasa me shi nake cewa wa qurun yawadda audu minhu sukunahu mai nutsuwa ne dutse kafaffe kamar uhudu yana burin Allah ya ba shi nutsuwa irin ta annabi alayhi salatu wassalam akwai nutsuwa to mu al'ummar musulmi haka ake so mu zo muna da wannan nutsuwa isa da aka taho hudaybiya da rigima ta tashi kafirai suka saka hamiyatul jahiliya Allah sai ya ce alzamahum kalimatut taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha saboda haka kalimatut taqwa ita ke sa nutsuwa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi a samu wannan nutsuwa komai sai zama ya yi daidai aka tafi yadda ake so ba tare da tanziri ya zo an lalata duk abin da za a yi ba to a dunkule wayannan su ne sai dai abin da zan ce ana ca mai hankali ya kamata ya zama da lokaci guda hudu lokaci na ɗaya sa'atan yunaji fiha rabba lokacin da yake gana da ubangijinsa subhanahu wata'ala sannan wa sa'atan yuhasibu fiha nafsa dai lokacin ko shi zai kansa hisabi da kansa ya auna abubuwan da yi masu kyau ya ƙara a kai ya kuma tabbata ya auna wa'inda ba su da kyau kuma ya sauka daga kansu sannan sa'a ta uku ita ce aka ce ya zauna zai zauna da masoyansa masoya amma fa na gaskiya wanda suke a magurinka kamar mudubi ka san ba mai gaskiya kamar mudubi in ka shafa bula kana duba sai ce maka bula ka shafa ba zai maka alamun da hana ba in ka shafa koya sai ce koya ce farar ƙasa ita zai fada in ba kuma ya fuska sai ta sake to masoyi irin wani kamar da suna umar da yake ta yake da salman al-farisi da jiran da su abu darda gaskiya ce kawai ko me kake da shi za su gaya maka to ka zauna da masoya wanda za su gaya maka aibinka wanda za su zuga ka ba sai na umar da yana cikin ashabun nufusus sharifa yace rahimallahu ra'an ahada ilayya uyubi Allah ya ji kan mutumin da ya min kyauta da laifina domin in kana da laifin ka je lahira matsalaci domin la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to in ka je ba da kalbin salim kana da wani iya wajaji to matsala ta shiga mutum ya shiga hannu ta ritsa da shi amma in masoyi ce maka kana da illa guri kaza to ba fushi zaka sai kai maza ka gyara sai ka gyara to haka inda akwai muke ma in yace maka kana da illa kaza sai kai kokari ka gyara kar kai ji haushi to sai kuma sa'a ta hudu ita ce wanda zaka zauna ka ji dadi ka huta da iyalinka ka sarara ka ci mai kyau ka sha mai kyau ka huta ka saki jiki to wannan ita ce za ta taimaka maka akan hukun in ba ita ce ka zama mushaddid ka zama shaddadu ka matsanta wa kanka shi yasa kaga ai harisa da ya fito sai na abubakar ya gan shi sai ce na faɗa hanzara ta kai na faɗa hanzara hanzara game da munafunci ce me faru ce muna gurin annabi alaihi wasallam kuma muna ganin alƙarshi muna jin kaza kaza kaza sai ce ah muka je gida kuma mai tuka da matan mu da ƴaƴan mu a kawo abinci mu ci mu sha a kalla shafi ana dariya ana tabu hannu wannan ku hanya ba munafunci ba ne shikenan sai ce an yi maku haka ne ai ban buga ta zama ba aka tafi wurin annabi alaihi salam da ya je ya gaya masa wannan sai ce da za ku dawwama kamar yadda kuke a gabana da safa har kuma mala'ika za ku iya musafiya da mala'ika na siffarsa ta mala'ika babu da cikin ku zai yi sai ce dai ka sani sa'atan fasa'a ko na bina da lokacin yinsa to wannan shi ake so mai hankali ya kula ya kiyaye to sannan abinda zan kare da shi shine ibada a musulunci iri biyu ce ɗaya ita ce wadda aka aiko annabi a kai shi kansa ba zai daɗa ba zai rage ba iya abin da Allah ya gaya masa ita ne yanzu sallah a zahar ai wanda ya sai bugi kirji kawai ce kai na gaji wuri ko kuma ya gaji wani malamin kai ce dinga yin yau uku kawai ka tafiya ka ba komai ba ka isa ba kuma shi ma bai isa ba haka azumi kai goma shi ke ka ce kai na sallace ko ce je ka kai ka sallace shi bai isa ba alola ita ma sai yadda aka ce ranar juma'a sai wani sakandanta ya ce bari a kyala mutane a yi sallah tukunan an gida da sallah kuma a yi hudu ba shi bai isa ba idi ya ce a fara yin hudu ba sannan kuma an gama a yi sallar idi shi bai isa ba wayannan ibadun da su zakka lissafin nan da abubuwan da ake fitarwa kowa sai ya tsaya inda aka tsaye da shi to na biyu ita ce dukkan nishaɗin da ɗan adam zai na rayuwa duk an nishaɗin da za ka yi ka nufi zatin allah da wannan in ka nufe shi a mazaunin ibada za ka fita kasuwa kai saye da sayarwa ka yadda saye da sunan ibada kake yi ba za ka yi algus ba ba za ka ci ƙazamin riba ba za ka bi dukkan alƙiyamul islamiyya da aka ɗora za ka yi mutum ya zo ya sai kayanka naira dubu ɗari ya biya ka ya koma gida wata bukata ta samo shi ko darshin lafiya a iyali dubu ɗari yake da bukata idan ce bawan allah da na sai kayan nan bukata ta same ni kuɗin da ke so ga kayan ga allah ko za ka karɓa ka bani kuɗi na ta ce to nawa za ka faɗi ko nawa ka rage ba shi ya faɗi ba kai ɗan kaso ne ka faɗi domin yi asarar addu'a da annaba alisa ce a kalan lahu asarar ta huyo malgiya to in mutum fita kasuwa da wannan duk kasuwancinsa da zai yi shi kenan attajiru saduqul amin ma'an nabiyina wa shuhada yawm al-qiyamah kaga kasuwanci ibada ce in aka yi ta da kyakkyawan niyya da kuma gaya sharaf wato sharaful gaya abinda ake so a cimma an haka idan mutum ya tafi ma'aikaci to ma'aikacin gwamnati kare ya zama ne wasan maciji kai zama mai wasa da kura wasa da kura yana yi ne don ya ci abinci haka ma'aikaci in yana aiki don ya ci abinci ya fai yana yi ne don ya dauki nauyin kansa na halar kuma sannan ya ci gabanta da al'ummarsa gaba amma an ba ruwansu da ci gaban al'umma to da shi ne mai wasan kura ɗaya ne mai wasa da maciji ɗaya don abinci ke ci da iyalinsa shi kenan shi ma haka to ma'aikaci ya zama shi ma yana yi ne saboda al'ummar ta ci gaba a gina ta kuma ya yarda cewa waɗansu sun riƙe masa waɗansu sassan na rayuwa shi kuma ya riƙe musu wannan ana ta musayar mu a wato wato taimakekeniya haka mai mulki akan mulkin da yake kai shi ma ya tsaya nufi zatin Allah wajen kare rawukan al'ummarsa da mutuncin al'ummarsa ya zama mukiyayi wanda ba zai bari sharri ya fito daga gabar ya keta al'ummarsa ya ratsa tare yamma ba ya fito daga yamma sai ya ratsa har gaba daga kudu ya ratsa har arewa kar mai mulki zama haka ƙasashe su dinga kunso kuɗi suna kawa ana karɓa suna towa da dafi suna cewa kaza suke so ai ana karɓa ana yi to mai mulki ne haka ya ci amana al'ummarsa ba abin da zai bari ya same su na shari kuma yanda mai mulki mai kiwo yake zuwa da dabbobinsa inda za su ci abinci mai kyau su samu ruwa su sha da daddare kai su gurin makwanci ya kuma kare sai ɗau makami ya rike haka mai mulki ya kamata ya al'ummarsa ba za su yi kukan abinci ba za su yi kaza ba haka abin da yake bani mamaki da irin ƙasashenmu kullum sai mu dinga ƙoƙarin a ƙara albashi ana ƙara albashi sai tashin farashi ya haɗe albashi don da waya mai ƙarin albashi ya wata uku da cin rifa to in ƙasashe ne wanda ake amfani da hankali ba albashi ake ƙarawa ba abinda ake hukuma ce take tsayawa tsayin daka ta samar da abinci zo mai araha yana da sauki in ka duba misira za ka tarar burodi in aka yi shi wanda ije ya gasa shi gwamnati ta kayyade masa iya abin da zai ci na riba wanda zai karko a hannunsa a tsari shi kuma an kayyade masa abin da zai ci sannan wanda zai karba kuma ya shigar da shi unguwa an kayyade masa abin da zai ci sau da ka sai ka ga abin araha araha hatta kasashen wani afirka akwai wani dan uwa da dan nan da ya tafi zauna ya ce kasashe ne kurkutai amma kifi wannan kowace unguwa akwai santa sai da kifi guda uku in ka zo kamar daidai kudin najeriya naira arba'in in ka so kifin ya isa gidan karen nan wuni guda tun aka sauƙaƙa abinci to albashi ya tsaya kowa zai iya ci da kansa ci da iyalinsa sannan a sauƙaƙa magani ya zauna magani cikin sauƙi kowa ke samu ba tare da wahala ba ba tsada sannan na uku a sauƙaƙa matsuguni ya zama na guraren zama suna da sauƙin samu ko ba a barin talaka a hannun mai guri sai yadda yanka masa shi ma hukuma ce take shiga ya zama na komin kankanta albashinka za ka samu gurin zama ingatacce mai kwanciyar hankali ba tare da hankalinka ya tashi ba sannan za ka sami magani cikin kwanciyar hankali abinci cikin kwanciyar hankali sai transportation ababen hawa su ma a sauƙaƙa su duk inda za a akwai jiragen ƙasa ne motoci ne komai cikin sauƙi to an yi wannan al'umma ta zama cikin nutsuwa mai mulki ya ajiye abin da ake so sannan a dinga wa mai mulki kukan a guri kaza akwai kasuwa guri kaza akwai kasuwa iri kaza ana samun kuɗi amma an bar wurin alalace ai ba daidai ba ne ɗan adam shi ake dubawa sina umar jiran cewa duk faɗin ƙasarsa idan aka samu alfadara ta yi tuntuɓe ya tabbatar gobe kyamar shi Allah tambaye shi wani gurin ka bai wata hanyar za ka tarar kusan daga ɗan yatsanka zuwa gwiwa hannu sai ya nutse wai yankewa hanyar ta wuce mota ce za ta taka nan ta faɗi ba ta lalace to sai mai mulki ya zama ya kula da wannan ku ya nufi zatin Allah in yi adalci minti biyar to sai ya fi masa ibada shekara sittin a gurin ubangiji malamai suka ce amma annabi alaihi ya faɗa haka ne don ya faɗakar da mu cewa in ka samu adali ɗaya mai mulki to a shekarar 60 ba a sake maimaita irinsa ba za a samu 60 ba a sake maimaita irinsa ba sai sa domin ka samu adalci da matsauzayi ne in dai mulki ne ka samu adalci to tsautsayi ƙwarai ko ai shi mulki dama mafi yawansa ai haka yake za a rana an nufi duka ƙaraitan amarna mutare fiha fa fasako fiha fa haka alai halƙaulu fadan barna hata da mera adalci kaɗan ake samu sau da wanda zai mulkin yana da mutum biyu a kewaye da shi bi ɗanutun ta'amurhu bil khairi wata ƙudduhu alai wa bi ɗanutun ta'amurhu bil shari wata ƙudduhu alai wal ma'asumu man asam Allah ɗaya guruf ɗin jama'ar alheri suke fara suna kwaɗaitar da shi ɗaya kuma suna ta iza shi a kan shari suna ƙarfafa guya to kuma tun da ake a tarihin duniya ba a taɓa samun ana karo tsakanin shari da shari ba ba tare da masu shirin sun fi dagewa ba sai zamanin annabar su ci kadai kadai sabai su suka yi kankan kan duk mai shari a duniya sai da suka bi shi kulawa akan kiyaye musulunci to saboda haka masu shirin za su yi ta zaga mai mulki su ta zaga shi su ta zaga shi su ta zaga shi annaba alisa in kaga mutum ya kubuta sai wanda Allah ya kiyaye to saboda haka sai a kiyaye sannan in ya kuskura ya dauki allura a cikin gwamnatin sa ba ta sa ba ko huwa gullu ya tibihi yawmal qiyam ya kwange sai ya zo da shi gobe da kiyama an masa tere ramban kada sannan a wuce da shi inda ya dace saboda haka sai mai mulki ya yarda cewa mulkin sa shi ma ibada ce zai kwatanta yadda ake so in ya gama ya roƙi Allah ya masa gafara to wannan abin da nake so mu faɗa kenan na wannan abin ibada sai dai shawara kuma tana mai magana akan shari'a da hankali to abin da nake so na ja hankalinmu shine mu riko da abin da annabi alaihi salam ya zo mana da shi mu riƙe shi mu cizo da fira to shi ne hankalinmu zai dawo za mu zo masu hankalin da ake so domin shi hankali kamar gini ne aka yi masa yabe ko aka yi masa falarsa sai ka ɗauko mu girbi kana sassaƙewa yanzu wani zai fito to haka hankali ita duk lokacin da mutum ya tsofa na son zuciya to an zaftar hankalinsa ya sa na mawaƙi ke cewa inaratul akali maksufin bi ɗau'i hawa wa aqalu asil hawa yazdadu tanwira shi hasken hankali ku sufi ike ina tasashewa in ana bin son zuciya amma in ana aka saba wa son zuciya aka wanda annabi alaihi salam ya zo da shi to shine hankali yake dada yin haske sai zo mai hange annabi alaihi salam ya ce da mu la yumina ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi sai son zuciya ka zo ya daidai ya ba abin da ya zo da shi alaihi salam an ce duk abin da zaka yi to abin da zaka yi na farko in kana so ka dace da wannan sai ka ɗauko shi ka saka shi a ma'aunin hankali idan hankali ya karɓi abin ya masa daidai to ba za ka yi ba sai ka ɗauko shi ka saka shi a ma'aunin shari'a in yi daidai sai kai to shine ya kuna hawahu ta ba lima ji iti bihi ba haka koren za ka tafi to ina jan hankalinmu a kan mu kula da wannan sannan na jan hankalinmu mai da hankali sosai wajen neman sani ƙarancin ilimi ummiya na al'ummar musulmi ya samu koma baya duk sharin da ake so a zubo mana zai shigo cikin al'umma mai izauna saboda an samu jahilci in banda jahilci ya za a yi ɗa da mahaifi ɗan ibawa mahaifi wani abu na sana'a wai ya je dinga yana kama masa kuɗi ya gaza uwar ɗan tana tare uban ɗan azzalimi ya karɓi kayan yaro ai kaga jahilci ne ba ta da masaniyar an tawa malukuli a bika to jahilci yana cutatar da akwai inda muka je lokacin na shari'a kwamishi ba zan faɗi ƙaramar hukumar ba aka suka yi mata sun ana koya musu karatu ana jin hankalinsu sai kawai wata ta ce to ainihin ban yi daidai ba ina ha'inta mijina ce ta yaya ya ce wai haya yake da ita a shi daddare sai tura ta gurin wani ta kwana sai a ba ta naira dubu ita kuma in ta ba za ta ba shi dubu sai ta raba sai ta ɓoye ɗari biyar sai ta kawo masa ɗari biyar zuciya ta mutu ya daina komai duk ce fanan gidansa da wannan yake aka ce abi ya lalace a shanar lai ai magana ta wuce kuma wannan ka ga wanda jahilci ba wani zai samu musulmi yana sallah ya zama wannan suke ba su gane ba sannan akwai wanda shi kuma ta zo ta gawa mai mulkin kaka ce ta ce ana jikan mijin jikata na kawo karar tsaron kai dade a ja masa kunne jikata ba karya ba ce in ya biya bukatar aure da ya tana yin wanka ban yadda da wannan ba to don haka muna da bukatar zage dantse wajen ilimi sannan masu ilimi ina maimaita abin da allama malamin shi ibrahim umar kabo yake faɗa yana cewa Allah ji kansa lokacin da malamai za su zauna a surayensu ya wuce kowa sai ya tashi ya shiga sako da lungu in ba haka ba jahilci zai mana abin da malam ma'aza hadeji ya faɗa jahilci ya ce lakarinmu ya sa mana har sarƙa hauya ya yi daga ta ya naɗa hakimai ya yi ɗari mai ya shamaki duk a cikinmu sai su sai mun tashi sai an shiga kowane sako da lungu sai kuma wata kalma ta hakimin bici alhaji idris bayero allah ya saka mai da alheri shi ma ya ce da mu idan masu ingantaccen karatu ba sa shi shiga da shi cikin al'umma ba masu danje ba za su shiga in aka karɓa kuma za zama fitina ga al'umma to da haka nake jan hankalinmu a kan mu tashi tsaye mu shiga taitaimu mu yada ilimi ingantacce cikin al'umma kafin ruwa ya ce mu sannan ina jan hankalinmu dukkan idan ruwa na abubuwan samaye da suke gurɓata hankalin yara da ƙoƙari a dinga toshe wannan ana busar da idan ruwa saboda duk wani sharri in mutum ya fitar ga hayyacinsa ba abin da ba zai ba ba abin da ba zai ba kun ga ƙudari da zai soke taguwar annabi salihu ai bai soke ta yana cikin hankali ba ƙur'ani ne ya ce fata ada sai da ya sha abin samaye fa a ƙar sannan ya soke ta ya ji al'ummarsa shar to duk inda abin da zai samaye gurɓata ƙwaƙwalwa ya hana tunani tafiya ya kamata ya ƙoƙarin toshe wannan sannan mu nesanta yara masu tasowa daga idman guda biyu mai idman shine wato mutum ya dukufa kan yin wani abu wanda zai zame masa kamar taba ita ce dai hausar da zan iya fitarwa kawai zama saka goro ka san da in ramadana ya kama har sai an kwana uku hudu manya suna ta ciwon kai amma na me na goro ne da ba sa ci mai shan taba shi kuma ana fara shan ruwa ana kiran sallah fasa a shana zai mu zai fara shau shi ne idima shaye-shaye nan da ake dinga sha dinga sha an bai sha ba sai fita daga hayyacinsa ya kiɗime shi ne idima to guda biyu ake da su yanzu da na ƙwayoyi da kuma na intanet su ma idman addict addiction na kwayoyi da addiction na intanet sai mutum ya cinye lokacinsa kaf numfashinsa yana ta sararewa yana ta fita kuma hisabi za a yi masa akai ba tare da ya an kara ba da abin da ya kamata ba zai ba har ka karatu a jami'o'i da sauransu yawan wannan abin ya sa mustawa na karatu yana yin ƙasa so da ba karatu suke ba wayan abubuwan kawai suke yawan yi ya kamata mu kiyaye a wannan sannan na uku ina jan hankalinmu yara mu ja su a jika mu dinga hira da su muna zama tare da su domin mu dinga fahimtar hankalinsu mu dinga fahimta ina suka dosa don mu dinga saita su muna gyara musu tunani domin isar luqman wadda qur'ani ya faɗa mana ta ishe mu ishara da ya ja ɗansa sannan kuma su yara masu tasowa ina jan hankali duk abin da za su kusanci manya domin manya suna da ƙwarewa da gogewa ta rayuwa idan za ka yi abu ka faɗa masa sai ya saita ka yana za ka ci ribar gogewarsa amma in sai ka gama ka ka gaya masa labari ka gaya masa ba za ka ci ribar abin da yake da shi ba to wannan ya shi ne abin da nake gabatarwa nake fatan allah maɗaukin sarki ya samu cikin alazina sami unar kaula wa ya tabi una a sanahu da ƙulu ƙauli haza wa astagfirullah ali wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam
Wa'alaikun salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa kundi abu